بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci ta ranar alhamis daren juma'a yau muna 23 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1444 daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2023 mun haɗu a wannan masallaci masallacin darul abrar da ke nan ƙara yarod a badarawa cikin garin kaduna masallacin da aka sani da masallacin marigayi alhaji alilu musa allah ji kansa da rahama a bisa al'ada mukan yi daura a duk lokacin da watan ramadana ya kusanto ko aka samu wata munasaba da ta dace da wani lokaci to kamar haka a wancan shekaran mun karanta fadlus siyam na babban malami shek abdulaziz ibn bazin Allah ji kansa da rahama sharhin malam muhammad bin salih bin hamad al-usaimi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu a wannan shekara mun zaɓi mu karanta wannan littafi da ke gaba gare ni don kuna gaba ku samu naku ba tukuna an canza littafin ba laifinku ba ne wasu kila ba su ga sanarwan ba mun ce za mu ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan amma mun canza masa wuri da lokaci wanda za mu sanar a nan gaba insha Allah wanda za mu yi a yanzu shine ila man adraka ramadana mi'a wa khamsuna baban min abwabil khair gare ka ya kai wanda ka riski watan ramadana ga ayyuka nan za mu baka wanda ya dace ka yi su babubbuka ne ɗaya bayan ɗaya guda ɗari da hamsin dukkaninsu suna kullar da kai zuwa ga aljanna ƙofofi ne guda ɗari da hamsin za a buɗe maka su duk wanda ka shiga ta cikin to in Allah ya yadda kana cikin waɗanda Allah ke cewa da su fa innal jannata hiyal ma'wa aljanna ta ce makoma babu wani babi da zaka ji a wannan littafin an buɗe shi face makullinsa alkur'ani ne ko hadisi ko dai ayan alkur'ani ko ingantacciyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau kasantuwansa ranar farko za mu karatu na awa ɗaya a gobe in za ka zo kaɗan sa wani awa ciki ko kaɗan ladan na iya imam yauwa gobe a ɗan kora wani abu saboda za mu ɗan yi sakandamiya ce gobe mu ga kwalla zai ce muke mu khitamu humis haka ne ko yawwa yan kwalla ma na tsayon awa ɗaya da rabi a cikin ruwan sama balle mu da muke so a ce gulu wa shrabu hani an bima aslaftum fil ayyamin khaliya an gane ko to saboda haka a bisa al'ada da muka saba haka za mu tafi za mu yi littafin karatu tsaka tsakiya saboda yanayin lokaci ba za mu sauri irin saurin da za a kasa fahimta ba kamar yadda kuma ba za mu ja kafa kamar muna karatun mako-mako ba saboda akwai abin da muke so mu riskan masa littafin an yada shi a pdf dinsa wasu ya ce a ce suna da shi daga cikinku ga wasu nan ma naga sun bude sai su tura ma waɗanda ba su da shi a wayoyinsu amma 'yan senate suwa kenan dattawan masallaci su alhakinsu yana wuyana insha Allah zuwa gobe su zan taho zan taho da nasu ko waɗannan masu wanke shaddojin suna kyalli masu zuba data ana barka da basket ramadan to ku yo basket ɗinku ta sunnar ma'aiki eh sallallahu alaihi wa sallam jimalan nura ni ma haka dace yan uwa masu albarka kamar da na faɗa ba za mu tsawaita ba falalar ramadana da sauransu duk mun san shi a wancan shekarar haka ne ko ramadana ba bako ba ne amma me yasa muke so mu wasa wukanmu mu tada injin kafin shigowar wannan wata dalilin shi ne babu mamaki wallahi la'azim kafin wata ramadanan ba wani a cikin mu ko ba dukan ma'anan wurin shikenan an gama to ana son kuma aikinka aikinka na ƙarshe fi kowanne kyau kowa na roƙon Allah kyakkyawan ƙarshe ko ba ka bani to kai kyakkyawan ramadana inda za a ce wace ramadana ka ce ta ƙura a daka a ce wanda daga ita sai ajali ya riske ka alhamdulillah ina fata mun fahimta da saboda haka za mu je zuwa ga ayyukan da muke fatan insha Allah ta'ala wasu ramadanan za su zazzo muna raye insha Allah amma muna son aikin da za mu rinka tawassuli da shi muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu ka san in tura ta kai bango ana so kai tawassuli da wata ibada da kasan kayi ta tsantsa ga Allah ka roki Allah da ita Allah rabiyan bukata hadisi da cikin sahih bukhari mun san wannan mala ya buɗe littafinsa da cewa bismillahir rahmanir rahim wannan duk mun yi bayanin sa a sauran darussan mu na baya musamman dauran wancan shekaran da malam Usaimi ya fashin baki akai mala ya ce alhamdulillahi was salatu was salamu ala khatamal anbiya wal mursalin godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni wato jakadu kenan wane ne shi yace nabiyina muhammadin shine annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in gaba dayansu aqidan malamin ta fito a ko cewansa ajma'in sai nuna me aqidarsa sunna bai zagin sahabbai an gane ko malice amma ba'du bayan haka fa ishaman minna fi ihai hadha ash-shahr al-azim wannan dan littafi dake hannunku ishaman minna wata gudunmuwa ce daga gare mu wata irin gudunmuwa yace fi ihai hadha ash-shahr al-azim wurin raya wannan wata mai girma ga wata gudunmuwa nan da za mu baka na guziri wanda za ka riski wannan wata kun san ramadana kasuwa ce kuma kasuwanci ce eh kasuwa ce da ake girbo alkhairi ko sharri kasuwanci ne da ake cin riba ko a kiɗe mun karanta hadisin mala'ika jibril alaihi salam wanda annabi sallallahu alaihi ce amin amin amin so uku aka tambaye shi me yasa ka ce amin so ku ga hau mimbari ya ce mala'ika jibril ne ya zo mun ya ce zan yi addu'a zan roƙi Allah in na roƙi Allah ka roƙi Allah kai kuma ka ce Allah ya amsa abin da na roƙa haka kuma aka yi daga cikin amin ɗinsa cikin uku ba tsawaita zami ba shi ne ya roƙi Allah ta'ala duk mutumin da ya riski watan ramadana yana raye bai yi aikin da ya shiga aljanna ba Allah ya ƙara nisanta shi daga aljanna ya ce a kace amin ya ce amin kun fahimta kun ga wannan wanda kasuwancinsa ta ci mene ta ta kife kenan akwai kuma mai iman samun ramadana imanin wahti saban kukar lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumin yana mai neman lada yana mai imani shi kuma an gafarta masa zunubansa kaga wannan shine wanda ya ci ne ya ci nasara wani kuma za a zo a gama ramadanan karkata cup a ramadan champion cup zai kare yana can gidan kwallo malam ana zuba qur'ani shi yana gidan kwallo kuma wallahi kila kafin shekara mai zuwa an daura shi a kafadan mazaje hudu an kai shi makabarta an gama an gama kai baka yi da kyau ba duniyan ma bata samu ba duk dan Najeriya ma Allah ya kamata ya fara bi kafin wata duniya to wannan shine to sai malai ce ga gudunmuwanmu wurin raya wannan wata mai girma wanda shine shahru ramadana malai ce shahrul magfira wata ne wanda ake jin kai a cikinsa ake gafara Allah ka samu a cikinsu war ridwan kuma wata ne da Allah yake yarda da wasu bayi Allah kai mana gamdakatar mu shiga cikinsu mu ma alladhi qala Allah ta'ala fihi wata ne wanda Allah ya yi magana dangane da shi ya ce, Shahar Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikinsa. Ka san kuwa ya nuna fifikonsa, kamar yadda littafin yake da fifiko akan sauran littafai. kamar yadda annabin littafi yake da fifiko akan sauran man annabawa kamar yadda al'umman da aka ba annabin ta wannan littafin suke da fifiko akan sauran sauran ne al'ummomi da suka gabata da Allah ya so wani abu ya fa alqur'ani daraja da shi za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda kaga an bashi alqur'ani to kar kai wasa da alqur'ani kamar yadda za mu ji a gaba mala yace wannan watan hudan linnas wa bayyinatin alqur'anin nan hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin kuma hujjoji ne min alhuda na daga shiriya wal furqan kuma a wanda yake fayyacewa ne shi alqur'ani yana fayyace ƙarya da gaskiya tauhidi da shirka sunna da bid'a faman shahida minkum shahra duk wanda ya halarci wannan wata ma'ana faman shahida wanda ya riski watan musliman aqilan baligan mu'afa hadiran watan ta riske ka kana musulmi shekarun mafarki sun kai ma mutum yana da hankali kun ga mahaukaci baya ciki ko sahihan yana da lafiya mace da ke cikin jinin haila ta shiga cikin marasa lafiya a wannan babi sannan muqiman mazaunin gida ba matafi ba shine faman shahida minkum shahra duk wanda watan ya riske shi riskan shine wannan saboda wanda ba waɗannan ba musulunci ya musu rangwane game da azumtar watan ramadan Allah ya ce to in ya riske ka a wannan yanayi falyasumhu to ana so mutum ya azumci watan ramadan Allah ka sa muna da rabo malai ce to a matsayin gudunmuwan ne ra'ayina sai muka ga ya dace an najma'a fi hadhihi risala da mu tattara a cikin wannan sako da ke hannunku jumlatan min al-ahadith wasu dunkulallu wasu hadisai a tattare wal athar da kuma abubuwan da suka shafi maganganun sahabbai da tabi'ai shine asar al athar za mu kawo muku maganganun ayoyi ne da hadisai da maganganun magabata a cikin sa fi mukhtalifi abwabil khair a wurare mabambanta na ƙofofin alkhairi ta yadda in ka ji ba za ka iya wani ba to za a zuwa faɗi wani wanda za ka iya sai ka kama wanda za ka iya in ka ji ƙofofin nan za ka iya ɗari da hamsin ɗin nan malam ka riƙe maneji kawai a yi su da kai gaba ɗaya ko haka Allah yake so Allah na so ya gane ta bakin gayu wai a gane kai maye ne in ka ji an ce ba ba wannan ba maye ne da ake nufi ba sauki ba daga kafa mutumi na to a duniyar sunna ake wannan Allah ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wanda suka dage suka yi kokari a tafarkin mu Allah ce sai mun shigar da su hanyoyin mu Allah ka sa muna ciki to malai ce mun kawo mabambantan kofofi na alkhairi wal birri da sauran ayyukan da'a na nagarta مع التركيز على ما يتعكد منها في هذا الشهر الفضيل تارجع أصل باير دفلا واتمسمم ورن كرففا أتكين ولنا حديثي دا أبو بلد لا مكاو دنغاني دا أبو دي شافي ونن وتامي فللا بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة المحافظة على فرائد العبادة ونن ومن يسني دوريا وكاريني akan faɗakar da kai wajabcin kiyaye abubuwan da suke na farillai a cikin ibada wa nawafil da nafilfil mun kawo maka da tunatar da kai wajibai kuma mu zaburar da kai wasu nafilfilin da kila tunaninka bai zo musu ba ka san ko talakan aljanna haka Allah zai masa wanda zai sha da kyar din nan wanda shi zai samu aljanna ta talaka kun saba aljannan talaka ita ce aljannan da mutum ya kai da kyar a zo tun an tsawar da shi daga wuta ya jinya ya ce shi dai in ya tsira ko bai samu aljanna ba ya huta sai Allah ya aje shi daga inda kuma zai dan kusa da aljanna ya sha kallo dan adam mai wuyan gane hali eh Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a matsar da shi idan ya zauna nan sai ya ce to ya Allah da ma a taimake ni ko dan aljanna farkon a shigar da ni to in yazo sai a ce ka faɗi duk abin da kake bukata a ƙarshe ya ce duka a ce duka sai dinga jerowa in kai ne mai za ka ce eh jaman na ku dan buri jin ka in Allah da mu za mu wuce wannan matsayin amma kai ne mai za ka ce aljanna madaukakiya eh a an ce ka faɗi wani abu da kake so ne a baka daga cikin kayan jin daɗi tukuna eh a kaddara ka shigan to an ce za a baka abu a ciki ai shine maganar me yace wani Ibaji ba, kuɗi, hurun ain, oh ‘yan mata kenan a gaishe wa hurun ain ka amfalin lulu'il maknun ko gaskiya ne ko ba, don mace lafiyayyen mace ta gari akwai ɗaya da kewa, ko aljihunka ba naira ba ka shiga tashin hankali, sai kuma me zazzafan mota ko? Yawwa, kaji, kaji wasu tasiri yawwa. a baka wata zazzafan mota da wata iphone 300 plus tun da kasan da an fi karfin tatin ko a tobacin iphone ma da can za ka kira abu ya taho me ya saura wa za ka kira ga yan matan horon in kuma dama duk ƙaryar samari ba yan mata ba ne to zai faɗa ya ce da kaza da kaza da kaza da kaza har sai tsammanin yaudararsa ake ba zai iya samu sai a ce to ai ka manta baka faɗi kaza sai ce dai shi ya Allah a ce da ka manta baka ce yace shi ma da shi sai ya gama tsaf an gama tuna mai ma abin da bai tuna ba sai a ce to an ninka maka so goma kuma an baka aljannan da fadin ta yafi sama da ƙasa a gidan duniya annan sura sun ce wannan shine talakan aljanna ka ji ko وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ما لا خطر على قلب بشر الله ساكا da alkhairi malan nura a cikin ta akwai abin da idan ka bai taba gani ba kunni bai taba jin labari ba zuciyarka ma bata taba tunanin hakan ya faru ba kuma aljanna ko hatsari ne lafiya laune ba ko hatsari kai dadi zaka yi wani dan uwan babilla ta yi Allah ya kara lafiya an hau saman jirgi fa jirgi na gudu kaga jirgi wallahi akwai jirgin da aka taka shi za gare baka 900 km per hour kilomita 900 zai ci awa ɗaya kai ka san wannan tafiyar sai Allah kawai aka ce wannan jirgi yanzu yana tafiya a murabba'i dubu kaza da dubu kaza ya ce hai da gaske aka ce ce hai ina ma da ya fashe in yi dariya kun bayyanta in ya fashe shi yana ciki mala yana cikin jirgin ya ce wa ala shi da ba da ba jirgin da ya fashe ai wallahi da sai ya yi dariya fata-fata da kai ma idan ka sa'ala dariya ai kai kanka dambunka ba za ka gani ba iskan kadai to kila da aljanna ne ko in yi mutuwar shahada kenan haka ne ku ba shi uzuri eh illa namu ana tare sai malam yace wallahu hadi ila sawa'is sabil Allah nake roko ya shiryar da ni a cikin wannan rubutu na zuwa ga tafarki madaidaiciya Allahu akbar ku rinka kirgawa na daya daga cikin abin da ake so ka shiga watan Ramadana da shi shine al-ikhlas kayi Ramadanan ka ta don Allah ina ƴan uwana ma'addata masu limancin tarawih ku ne na tsawon farko a wannan magana ina ƴan siyasa masu kyautan a gani a yaba kuna cikin wannan ina wanda ke so a ce ya fi kowa iyawa kana cikin wannan da hajiya da kowa duk an shiga a shiga watan ramadana domin Allah ba wanda zai iya baka abin da Allah zai baka duk duniyar nan ya ma baka abin da ba wanda ya iya baka a ko ba ku yadda ba akwai wanda zai iya baka ni'imar da ta kai ta gani da kake yi akwai wanda zai baka ni'imar da ta kai ta ji da kake yi akwai wanda zai baka ni'imar numfashin da kake shaka kaɗan kenan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku gidan ya ba za ku iya karar da su ba to ka shiga watan ramadana ka ji kawai abinda nake so a raina da an ga wata lalle Allah zai sa in Allah da Allah ya sani kuma zai sake tabbatar da aihuwa na ba a ina kudan kawai ba wallahi me yake nufi zan tsayu har sai na burge Allah ya yafe mu an fahimta har sai Allah Allah ya yarda don shi kake shine abu na farko mala yace mala ta'ala Allah madaukaki da kansa yace wa ma umiru kuma ba umarci mutane da komai ba illa ni ya abudullaha sai dan su bauta ma Allah mukhlisina suna masu tsantsanta bauta gare shi lahuddin kuma gare shi sakamako yake ko suna mai da addini zuwa gare shi hunafa'a suna masu tsantsanta tauhidi babu karkata wa yuqimu sala kuma su tsayi suna tsayi da sallah wa yutu zakka suna bayar da zakka wa dalika dinul qayyima wannan shine daidaitaccen addini kuma tsayayye kaga me muhallu shahid mukhlisina lahuddin mutun na tsantsanta addini ga Allah ibadan azumin watan ramadana umarni ne daga Allah Allah ya ce mu kuma dan shi zamu ina fata mun fahimci wannan duk abin da zai shafe shi kuma muna mai da al'amuran mu zuwa ga Allah ba dan wani tuba ma'ana masu komawa zuwa gare shi kuma Allah yana son wanda suke masu tsarkaka daga zunubai zuwa ga da'a don haka wannan shine abu na biyu mun san tuba tana da sharuɗa a takaice wanda muka san su ko yankewa daga zunubi a lokacin da tunanin tuban ya zo maka idan kana cakuduwa da shi karkai jinkiri ka ce sai bayan kaza sai lokaci kaza babu mamaki ko baka mutu ba kafin lokacin ka aikata wani laifin da Allah ya kushi da kai ba zai yadda ka tuba ba kuma kun fahimci maganar ko shine Allah yana yin wannan wani zai ga ai zan tuba ina da dama matsalan ita ce dan Allah ya fushi sai ya sha makanta tsakaninka da tuban sai ka kasa har mutuwa ta riske mutum haka kun ga harka ta lalace Allah ka shiryar da mu mala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man taba qabla an taqwa ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi dukkan mutumin da ya tuba gabanin rana ta fito daga mahudanta to Allah walaukin sarki ya karɓi tubansa Imam Muslim ya ruwaito hadisi mun sani daga cikin alamomin alkiyama za a zo lokacin da za a ga rana ba ta gabas take fitowa ba kawai za a ga rana ta fito ta yamma kai da ka tashi da safe kana tsammanin takwas da bakwai da rabi ne sai ka gari ya maka kama da karfe biyar ne da minti arba'in rana ta zo ta can ba ta da ka saba ba sai ka fara tambayin ya ce karfe nawa kana kalla agogo za ka gani sai ta dago duk duniya sun tabbatar cewa ga ta ta fito ta inda ba mafitanta ba ne nan ne mafaɗanta kowa zai tsorata ba za ce ta ɗagowa ne haka zo ta faɗi ta gabas ba za ta shelanta ne in kowa ya tabbatar sai aka tana komawa kuma sai ta je ta faɗi sannan sai ta fito normal ta yadda ta saba ta gabas notice ne na ƙarshe ya loka ne Allah ya daga ma duniya an fahimta ko da wani mataccen tunanin kake kake kwatancen rayaye ma'ana wonin ne na cewa to za fa a tashi za a tashi kowa harka kawai to daga nan mutane za su tsorata a koma ma Allah kamar yadda corona ta tsorata mutane kun fahimta kafin a jima kuma sai mutane sake zama 'yan duniya a bonsu sai kowa ya dawo tunda an ga ta dawo normal tana dago wata tana fitowa da ta saba sai kowa ya saki jiki ci gaba da abin da ransa ya ga dama to ana nan ne kuma saura abubuwa za su zo ba bajin su bane anan amma dai ka sani duk ran da ka ga rana ta fito ta wurin nan to kwa tuba Allah bai amsa tuba kawai labari ya kare Allah ka shirya da mu na me kake cewa malam to sai hadisi na gaba ƙarƙashin babin mala ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ya kabbali taubatal abd lallai Allah yana karɓar tuban duk wani bawa malam yi gargir matukar ransa bata zo wuya ba yayin zare ta rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisin wani sai ya je asibiti an ce to akwai fa alaman gastric cancer a tare da shi akwai hawan jini akwai diabetes akwai kaza akwai kaza sai fara cewa gidana da ke kaza na bada sadakan shi kun bance magana kaza kaza wani sai ya ji shakan mutuwa sai ya dinga sadaka ya ce giyan nan na tuba daga yau Allah Allah bai ma kalli wannan magana ta ka balle ya amsa mai malam yughargil haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yanzu ne da kake sahihan mu'afa lafiyanka lau ka fitar daga abin da kake jin raɗaɗin shi a ranka ka miƙa ma Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ka nuna ma Allah kai dan halal ne kun gane ko eh kai dan halal ne ka dauko daga dukiyar mai zafin ka ce Allah ita muka bayar baran ladin ka karanta hadisi Abu Talha da Kuba wanda ya bada bayruha gonarsa mai daɗin ruwa da yabanya da kara gona mai tsananin tsada kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na baka ita domin Allah ka sa ta menene zaha inda ma araka inda ma araka Allah aje ta duk inda Allah ya nuna maka duk inda Allah ya ce kai da ita kai da ita mun bada ta don Allah ba mu neman godiya ballata na sakamako haka sabai suke fada sayyidina Ali radiyallahu anhu fadin Allah ta'ala la nuridu minkum jaza'an wala shukura ai akwai asarin da ke nuna Ali bin Abi Talib ne ya faɗi wannan magana shi da na Fatima radiyallahu anhuma to ka bayar domin Allah kar ka jira sai lokaci ya kore abinda kake nema wurin Allah ya fa abinda Allah ya baka ko ba ka bane ko lafiya kawai Allah ya baka a duniya bai baka jari ba ba lai take kasuwanci ba ba dai take ibada ba ba dai take jin daɗin rayuwa ba duk abin da aka tara ma a duniya aka zara wani abu mai suna lafiya ya za ka yi da kanka an da ka iya sai dai ka ga ana yi malam ka duba jarabawar rashin lafiya zazzabi kawai ko ciwon kai in kai na awa ɗaya sai ka ji kamar baka taɓa ɗanɗanon jin daɗin ni'imar lafiya a rayuwarka tuntuɓe wannan kai haka kake ji gaba ɗaya za ka ji al'amura sun dagule maka kamar baka taɓa jin daɗi ba je ka asibiti ka tambayi wanda ke kwanci asibiti ka ji irin gurace-guracen da ke zuciyarsa wani mai kuɗin na jin da ya taso zai gina masallaci wani ya ce ya rame a kan gado ce na taso malam masallaci zan koma da rayuwa da ya taso kawai na gashi gajeren wando ana kwalla na ce a labarin masallaci ce ya malam ai za mu fara insha Allah za mu fara insha Allah dan adam mai wuyan gane hanyar Allah ka taimake mu abu na nawa muka yanwa eh biyu ta sai annan taka bijo ko na uku ban so in yi da yawa ne saboda ba ku da littafan da yawa hannunku addu'a inda ru'yatul hilal na abu na uku a matsayin guzuri gare ka ya kai ne fuskantar ramadana shine addu'a yayin ganin wata addu'a yayin ganin wata ya ake yi kun ga irin waɗannan suke nuna ba ma bukatan bidi'a a addinin babu wani abu da annabi sallallahu alaihi bai koya mana ba shi yasa duk wanda ya kirkiro wani abu sai mu bar shi da kayan shi tunda haka hadisi ya faɗa mana hadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd sai mu mayar mai yanzu wata ma da zaka gani an koya maka inda zaka yi mata addu'a ya ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mun ga jinjirin wata ga abin da zamu ce Allahumma ahillahu alaina bil amni bil Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman ko akwai wanda yake bil amni din ya Allah ahillahu alaina ka bayyanar da wannan wata akan mu bil yumni da albarka wancan kuma bil amni da zaman lafiya kenan ka bayyanar da shi da albarka wal iman kuma ka sa wannan watan ya cika ɗin muna shaƙe da imani a zukatanmu wassalaman kuma Allah ka sa wannan wata muna cikin zaman lafiya wal islam kuma ka azurta mu da musulunci a cikinta rabbi ya kai wata ka sani ubangiji na da ya halicce da ya ƙage halitta na yake juya al'amura na wa rabbuka kuma ubangijinka Allahu shine wanda ya cancanta abauta masa mun gane ko in ba ka rike na larabcin ba sai ka yi da hausa ya Allah ka bayyanar mana da wannan wata ka bayyanar da shi akan mu da albarka da imani da zaman lafiya ko da kubuta da kuma musulunci ubangiji na ubangijin ka ya kai wannan wata shine Allah babu laifi idan mutum ba zai iya na larabcin ba amma kana daman yin na larabcin yana da kyau sai gaba ta nawa kai ne tamfi ba kai ne mai kirgawa to ta nawa kenan za shiga na hudu siyamu ramadana imanan wahtisaban daga cikin guzirin da aka yi maka ya kai musulmi na kwarai shine ka azumci watan ramadana kana mai imani wahtisaban kuma kana neman lada a wurin Allah kana mai imani kana mai neman lada kar ka dauka al'ada ne ka dauka wai ibadan Hausawa ne ko sai an arewa a'a ibadar duk wani musulmi ne a duk inda yake a duniya an gane ko wani fa yana azumin ne yana jin kamar dole aka sashi wallahi alazim akwai mai amsa sunan musulunci a yau wanda da za a bashi zabi ba zai azumi wata ramadan ko ku yadda ba da Allah zai ce option ne zabi ne wallahi wani sai ya zai ce ba zai yi kuma kaga wannan asararren mutum ne kun san dalili dalilin shi ne ana nisanta duk wanda ya azumin yini ɗaya daga wutar jahannama tafiyar shekara 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tafiyar shekara 70 ne ko 70 ne ko 70 70 ko dai 70 ne na manta hadisin to dan haka kaga wanda ya zo bai yi dan neman lada a wurin Allah ba zai samu wannan nisantawa ba zai da ya samu ladan azumi ba za a ce bai da ladan azumi ba amma wannan darajojin na azumi duka zai same su to ana so ka yi watan ka azumce shi da imani da neman lada a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sama ramadana duk mutumin da ya azumci watan ramadana imanan yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yana neman ladansa a wurin Allah yana tsankayan Allah ya bashi lada wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi kaga hadisi ne kenan wanda ayan Qur'ani kadai fi shi karfi to wannan gafartawan zunuban wasu zunubai ne malamai mafi harin jaya suka ce kananan zunubai ko amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ji kansa da rahama yace Allah ya ce zunubai in ya ga dama har manyan zunuban zai gafarta da shi waye sai tambaye shi dalili babu jalla gwani sarki daya ke Allah ka gafarta mana na gaba na nawa na biyar Allah kai mu lafiya siyamu sittin min shawwal ana son bayan ka gama ramadana ka azunci kwanaki shida a watan shawwal akwai masu cewa ba azumin wata shida na kwanaki shidan shawwal ko ba kaza ba tattake matsalar zami ba amma magana ta gaskiya shine ana azumi shida na shawwal kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibin masu faɗin haka suna cewa ne Imam Malik ya bai yi ba kuma ya ce yana tsoron kai ya zanto an jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai yi ba ne ya ce ne yana tsoron kar a jingina masa abin da bai yi ba Allah ji kai Imam Malik da rahama Allah ya ƙara masa daraja da matsayi Allah ya haskaka ya das mai da kwancin dausayi na aljanna sayyidina Umar ma Allah ya ƙara yadda a gare shi sayyidina Umar yana faɗin magana alqur'ani ya sauke maimaita maganarsa ga suna sun alqur'ani har yau muna karantawa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wannan maganar sayyidina Umar a aikace ma haka amma an samu hadisin sallama a garin Madina cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo gida kai sallama uku ba amsa ba ka juya ka tafi kun fahimta Abu Musa al-Ash'ari babban sahabi ne malamin Qur'ani ne ko a cikin sahabban yazo ya sallama uku sai da Umar bai amsa ba ya juya zai tafi sai da Umar ya fito yace dan me ka juya yace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ya shake shi ya ce ya za a annan suwasu ya faɗi wannan hadisin ban san shi ba zalika mablaguhu min al-ilm radiyallahu anhu aka je yake tambaya ce to ka tambayi sahabbai mana kai da wani lokaci kana fita kasuwa ka je neman tuwo ai dai yiwa faɗi hadisi baka sani ba to shine suna zuwa gaban sahabbai a sai na Umar yace don Allah cikin kuwa ne ne ji hadisin cewa wai idan an yi sallama uku mutum bai amsa ba a koma sai sabai suka fara wai ga suna cewa ina yaro mai kananan shekaru a cikin mu da Allah waye karamin yaro a nan ma'ana hadisin fiyon wata gidan kowa da shi ya kai umar ya aka suka san shi ba aka ce gashi aka kira karamin yaro suka ce me annabi sallallahu alaihi wasallam ce game da sallama na shiga gida ko neman izinin wani yace ya ce idan aka yi uku ba amsa ba a juya to idan har sai da umar wanda yake khalifan musulunci na biyu kuma yana raye a garin madina za a faɗi magana bai ci ba ina ga wanda ba shi ba sannan kuma wannan baya cikin tauye daraja ko matsayi ko na sisin kwaro bal ma ƙarin matsayi ne da daraja gare su ina fata mun fahimci wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamud da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya azumci kwanaki shida ya azumci watan ramadana gaba daya da wannan ne ma su malamai ba ma kowai batun a ce wai ana shawwal ko ba a yi bane a'a dambarwan ma shine zaka iya yin sitta shawwal kafin ka gama ramuwa ko ko sai ka gama ramuwa zaka yi shawwal wannan tambayar sai da ta tada kura a lajinatul da'ima lil ifta wal buhuth al ilmiya ta kasar saudiya kuma lokacin malam bin baz yana raye shine muftil am malam usaimin yana raye malam sheikh muhammad nasiruddin albani yana raye waɗannan jigajigan sheikh jibrin duk suna raye ka je ka karanta fatawar tana nan har gobe insha Allah tafiyan ma da suka tafi a kai shi ne ba ma za ka yi ramuwa ba har sai ka gama ramadana ba za ka yi sutta shawwal ba sai ka gama ramuwa don annabi sallallahu ya ce man sama wannan fi'ili ma zai ne ya ce sai ka riga ka azumci ramadan summa sannan kaga wannan izafa ce ko ba haka bane sai da ka gama sannan sai ka azumci shi shawwal wannan ne ma fa ake tunani su Sheikh Muhammad Nasiruddin Sa'idi suke ganin cewa a'a tun da yana da lokaci iyakantacce babu laifi idan ka azumce shi sannan kai ramuwa a nan ne ma fa ake tattaunawa ba wai batun wai ba su ta shawwal bane ba ita bace ina baka shawara kai dan wada libin ilimi ina ga kitabu siyam shine kitab na karshe a cikin muwatta haka ne malam nura to a dai cikin a cikin muwatta kitabu siyam anan ne imam malik yayin wannan magana karshen kitabu siyam haka ne kwarai karshen kitabu siyam ba karshen muwatta ba ina da sharhin malam usaimin mujalladi hudu ne ko shida ka je ka samu ka karanta zaka ji abubuwa da yawa don haka mun faɗi wannan saboda ka sani sunnar annabinka ne sallallahu alaihi wasallam ana azumtan kwanaki shida na shawwal wanda ya fahimci ba a yi muna roƙon ishihadi ne Allah ba shi ladan ishihadi amma ka wayi gari ka zara kan sakali kai fada da sitta shawwal wallahi za ka iya tashi ka kasa kare kanka a gaban Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu dan haka mu mun na'am mun gamsu ana sitta shawwal bisa hadisi da kuma maganganun malamai na jiya da na yau na'am baba to ai shi ne maganar da na yi shi a wannan ni ba ni da ta da kura a kai mutum zai fara yin sitta shawwal kamar mata sannan ya zo cika ramadan ko kuwa ya ta gama ramadan ko sannan ta yi ramuwa ni fahimta ta abinda na gamsu da shi na abinda na gani na fatawoyi da kuma hatta malamin mu Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullahu ta'ala na sa kan wannan fahimta yake cewa sai mutum ya gama ramadana ko da zai rasa shawwal ne sannan ya je sitta shawwal ɗin shi kun fahimta amma ban ganin laifin wanda ya ce zai sitta shawwal sannan ya ramuwa ba na ɗaukar shi a mai zunubi ba na kuma ganin ba ta yi ba amma abin da na fi kamtuwa da shi ka gama sannan kai an gane yawwa Allah ya datar da mu kun ga dai wannan ta kai mu wani lungun ko amma dole fa a tsaya a cire sunna daga abin da ba ita ba siyamu sittin min shawwal azumtan kwanaki shida a watan shawwal malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ji ko man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan ya biye ma watan ramadana nan da azumin kwanaki shida a cikin shawwal zaka yi su da azuma alhabis da litini ne zaka yi su a jere ne zaka yi biyu ka huta kai biyu ka huta kai biyu ka huta ne in dai ka samu shida ko a jere ne ko a rarrabe ne ka yi shida a cikin shawwal kana ka samu dahar ladanka a wurin Allah zai zamto kamar ka yi azumin shekara cikakkiya malamai suka ce Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi ya ce fassarar wannan ai shi ne faɗin Allah man ja a bilhassanati falahu ashiru amsali duk wanda ya zo da aikin lada ɗaya mai kyau za a rufan ya masa so goma ramadana kuma kwana talatin ne talatin so goma zai baka ɗari uku shida so goma zai baka sittin ɗari uku ga sittin ya baka ɗari uku da sittin kwanakin shekara wannan hadisi ya fito ciki lafiya baka lafiya an fahimta ko kaga kenan ashe zai yiwu wani ya gama ramadana ya yi sitta shawwal sai ya rasu yana nan yana samun ladan azumi a kabarin shi kullum sai ya ji alat namijin alat eh namijin alat ne ana cewa yau kana azumi ga fashi a kabari amma an dabta mar ladan azumi malam ran alkiyama kawai sai ka ji Allah yana cewa inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura ga sakamako nan kun samu ba tauye komai ba duba ka gadi din naka ne kuma kokarin nan da kuka yi na riko da sunna kuka bi ni to ga nan ni Allah na gode ma'ana na karba abin da kuka yi Allah ka sa muna da rabo na nawa na shida qiyam ramadana imanan wa ihtisaban ta azumtan tsayuwan watan Ramadan an ce kiyamun Ramadan mun karanta a wancan shekara shine sallan tarawihi da sallan tahajjud kun fahimta sallan tarawihi da sallan tahajjud sune kiyamun Ramadan musamman ma ta goma karshen na a cikin dare duk wanda ya tsayi ya yi sallah a watan ramadana nan waɗannan tarawihi da tahajjudi imanan wa ihtisaban yana mai imani ma'anan imanan ya yarda Allah ne ya ce ayi wa ihtisaban kuma yana neman ladansa kadai a wurin Allah ba wurin wani ba kuma wannan ba yana nufin ka kuɗa koli ba mai ba ku biya su ba in sai ya kama sai an biya su ko ku gane ba eh in za ka ɗauko liman ka biya shi naira miliyan ya shugabanci ta hajjuri har yanzu yana nan imanin wata saban yayi don Allah kuma ba ka biya shi ba ko ba haka ba ne eh kar a je a kwaso ustadai a yanke su daga duk abin da suke dan bige-bigen da suke su samu na rayuwa an ce su zo su yi sallah kuma sun gama abin da ka ba su ko kuɗin takalmin ɗanka na sallah bai kai ba kuma kagan ka ce ana aka san su ustazai ba ruwansu da duniya a a wannan ba gaskiya ba ne ustazai suna da duniya suna da lahira ne ko iya lillazina amanu a menene fil hayati duniya khalisat eh kul hiya lillazina amanu ita kanta duniya ma Allah ce na ustazai ne masu imani mene me dai to bai sauri ba ku caji ba ke so ai sauri na shida ne ko? muje? wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan dai kamar wanda ya azunci watan ramazan wanda ya sallaci watan ramazana waɗannan tarawihi da tahajjudin imanin wahtisaban yana mai neman lada a wurin Allah kuma yana mai imani cewa Allah ne ce ayi wafira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa shi kuma wannan rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito na bakwai qiyamu lailatul qadri Allah ka samu mu dace da ita lailatul qadri daren iko daren kaddara daren bananza daren baje koli duk wanda ya same ta ya tsallake wallahi ka samu lailatul qadr daya to shikenan kai in Allah da ka gama naka saura ka jira ka gashi kuma Allah yanda yake nashi za ku ka sha mamaki yin Allah ba akwai ban mamaki da al'ajabi idaran lailatul qadr ya za mu ce ya same ta idan mutum na son formular samun lailatul qadr ya zai yi eh kawai ka toshe watan ta baki wani komishina a kano na dako da yansa da ce kawai ka toshe shi ka toshe watan ɗin ana cewa an ga wata karkai sakaci da tarawihi karkai sakaci da tahajjud ka samu layantar kadari ko ka gane ko baka gane ba ko ba haka bane na gaya muku wanda ya zo yana tahajjudi muna itikafi ya bai nisa yana karatu da tadabburi wallahi ba kawai sai ya tsaki abin shi ya dawo da ba abin daure mana kai sai mala ya kuku abin don mu na itikafi ya ce a ustaz lafiya ce ba ita bane ya ce ba ita bane wace ce laitul qadar ya ce me ba ce ga kare ta naji ya haushi astaghfirullah wa atubu ilayh wai Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wai wai kare ya haushi kawai ba laitul qadar bane fi sabilin lahi yanzu adalci ne a halici kare a hana shi haushi Allah zai wannan Allah ta zai wannan ba wai ya ji kare ya haushi saboda haka kawai ya bata mai sho irin shi ya gama tara bukatun sannan zai liƙa kare ya warware kawai ba ita bane haka yace ba ita bace ba ita bace to ba haka bane ba ce zaka ga bishiya ta sama a ƙasa a kabari kake malam shi ne ake kallo upside down ai in dai kaga jijiyan bikiya to an bizne ka ne ka koma kasan ka samu jimila mu al mu al duniya normal za mu gani insha Allah akwai alamomin ta ko daren ta bai sanyi bai zafi rana da za ta fito a shagarin ta ba ta yin tarsatsi mai kashe idanuwa da yawa wannan su ne amma duk wani abu da ba shi ba ka kyale babban alkhairin shine ka dace kawai kai aikin da ka san ka yi aikin dacewa ka gama ina ga mu samu ko guda goma sai mu tsaya ko insha na'am to na mu tashi na nawa na fassara na bakwai din na'am na takwas shi da al-ijtihad fi fil ashr al-awaqir yin kokari matukar kokari a ƙarshen kwanaki goma ƙarshen watan ramadana wannan kam ana so mutun ya ya baje kolin ƙarshen abin da zai iya yi na ibada a nan ne ake kaiwa linta a ƙura komai na bauta da kyautanka da karatun ƙur'aninka da sadakarka ba lokacin ne mutane ke ta zuwa kasuwa suna tsoron talauci suna siyo kayan sallah ba malam su gema mabukata da talakawa da marayu da masu bukatar taimako yi musu sadaka rike ƙur'ani ka yi sauka ka dage sallan dare ka rike da kyau a nan ne za a zo a yi knockout ana baka kawai ka tsallake kenan wallahi alazim ba wani abu da zaka baiwa addinin Allah ba sai Allah ya baka abin da ya fi shi babu shi duk abin da zaka ba addinin Allah wallahi a wai mutum dan adam dan uwanka ka kyautata mishi ya maka tukuicin da ka kasa godiya to me kake tsammani ga wanda ya mallaki duniya da abin da ke cikin ta da lahiran baki daya shi kuma tasa kyautan ya kake ga zaka zama kana tsoron yi ne idan baka san waye mai sakamakon ba wani hadisi na bakwai din man kama lailatul qadri ko eh ban fassara ba man kama lailatul qadri duk wanda ya tsaye a daren lailatul qadri shi ma imanan yana mai yadda da Allah ne ce ayi wahtisaban kuma yana mai fatan samun ladan sa wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai na rawahu rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito to sai kokari a kwanaki goma karshe na ramadana shine na takwas mala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakhala al-ashru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma karshe sun shigo to dan Allah ku lura da kyau anan idan aka ce an ga wata yau gobe ka kalli masallacin gwanku zaka gani zaka ga mutane ba nan masallacin da kun gaba nan da ke sallah ba ba na ce ka zama sa'idawa ba ne amma kuma ku duba za ku ce na gaya muku liman zai gani hakan titin nan sai an yi sallah a sabahin farko na ramadan eh haka ne ko to liman ya ce haka ne da masallacin bakin kasuwa ko to yan masallacin na kasuwa bai daukan jama'a haka ne yanzu nan da sati za ga sababbin butoci kafin wasu ‘yan butoci su zo su sace su. Haka ne, eh, kwakware malam, to kullum wanka an samu matsala. To, tabarmi za ga sababbin tabarmi laɗi da fenti ma za ka ta ganin fenti, duk yanzu cashless ya sa na ga har yanzu ba fara fentina ba. Ko ba haka ba ne, wallahi masu kuɗi su fito da dukiya ba, yanzu ne lokacin shiga aljanna. yanzu sadakar da za ka yi, tafo da za ka yi sanda ake cikin yalwa. yanzu ne Allah ke gwada mazaji yanzu ne Allah ke so ya san ka gode ko baka gode ba waɗannan dalolin ka fasa su ba mamaki wallahi ba za ka shekara ba kuma ko ka ƙara shekara ɗari sai an rufe ka an bar su ka je kabari kana jin dama na sani na idana ka kwafsa ka yi yanzu ne yanzu ne lokacin da Allah ya sa tunanin ya zo maka to za ka ga an cika ana satin farko sai ka ga an fara stabilizing ana dawa daidai wa daida a takaice dai abin da nake so ku gane a goman karshe ta mazaje ce goman karshe ta mazaje ce da ita ake tantance limizallahu khabitha min at-tayyib dama da jarabawa ake gane suwaye masu yi da gaske to ana kaiwa goman nan ba sa'a ba zaka ga an zaizaye an watsi an tabi an tabi to kuma a nan ne ta goma shi yake dan a nan lailatul qadarin take a inda hadisi ya nuna mun sha fada da mu malai ce to annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahya lailahu yana raya dararan sa baya wasa da qiyamul layl wa aykadha ahlahu kuma yana tada iyalansa su sallah ah yana tada iyalai wanda bai da iyali ba eh ya zai ko akwai iyaye kwarai Allah saka da alkhairi ka ba kyauta ba amma ya buga mata waya ta tashi ta ba iyaye ko iya su za su tashe shi ɗan kilabin ma an samu akasi shi ma ahal ne na wani to da matsala to Allah fidda ashe daga rogo ko daga juma ake cewa abin sai haƙuri ga zafin cashless ga darashin mata in ka ga wani tuzuru ustazi yana sambatu a ramadanan nan kai masa uzuri wallahi yanzu in dai aka zo ramadanan nan kaga wani yana tafiya step uku a taki daya to ka bi shi a hankali in ka matsa zai iya naushi me yasa ga cashless ga rashin mata ga zafin rana eh kila ma sahur da garin rogo imana ko ko ala baka mu samu eh ba karban transfer balle kai mishi sadaka kaga rana ta kai kusan 37 degrees and jiri ai da matsala da haka in kaga wanda baka sani ba ka san shi shiru shiru ka je na ta fada a wannan zamanin kai mai uzuri wallahi kai mai uzuri temperature ne ya dan motsa eh Allah ya sa damina ta sauka da wuri a tafi gona eh labari ya ce mu je gona mu nemo arziki Allah kara mu baba lafiya a samar da tsaro za mu noma amma ba mu so mu je ni a zuwa da cinikin mu wallahi ba mu so ne malam kaji ana taya mutum miliyan 300 balle irin mu da fatan na tayi dan jajjajja har sai su dauka ka tara ne sai ka jana magana miliyan 700 ku ko na san ba tara za ku ku amso ni ba sai abin da Allah ya yi ka gani kai Najeriya wani abawan Allah aboki na ya ce wato inda duniya fim ne to Najeriya ne gidan boss ya mara ya ce da an zo Najeriya an zo the end faɗan the end za a yi acto kawai da boss za a buga saboda za mu je Mandone sai ga wani faɗan ball ne guda biyu ƙananu wai ya dage sai ya cusa motar shi ta shiga wallahi ko rabi sai da ya zo har kusa ya auna da motar ya tabbatar ba za ta shiga motar nan ya riba zai canza hanya shi ne ce ka san a ce inda duniya fim ne to Najeriya ne gidan boss Allah sarki kasanmu ta gado ko Allah ka gyara mana ita ina ne alisa mun gama wannan ko wa shadda mi izarahu sannan nan sallama yana daura mazangin mazaginsa ma'ana yana nisantan iyalansa na tara al'umra wannan ka a guji za mu wuce ko eh to Allah ya sa muna da rabo na tara al'umra ana so mutum ya je umara a watan ramadana anan wasu sukan ce su da suna da kudin umara sun gummace su ciyar da su je umara ba Allah ke yi ba Allah ya sa mu ciyar kuma mu tabi wa ke yi Allah to ya mana duka tunda shi mai shi ne ko ba shi ke nan ba yawwa amma dai in mutuna da hali ana so yi umara a watan ramadan abinda ba a so matsa makai matsa makai ko a je gata akwai wanda in ba su je ba sai ka ji ana wani ya fada kwata ne ba batun fada kwata in Allah ya za ka zo ka zo in baka zo ba Allah da ke Najeriya shi ke can zan yi addu'a na kuma zai amsa ba shi ke nan ba? eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-umratu fi ramadan mutum idan yayi umara a watan ramadana ladansa a wurin Allah ta'dilu hajjatan tana daidai da ladan wanda ya aikin hajji hako san aikin hajji karbabbe dai bai da sakamako sai gidan aljanna inji Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah wanda bai taba zuwa ba Allah ka kai shi wanda ya je kuma Allah ka maimaita mishi a wata ruwaya kuma mai ruwaya ya shak mai ruwaya hadisi ya shakka ce au hajjatan ma'i ko annan sulasa ya ce ba wai tana daidai da aikin hajji ba a'a ladanta daidai ma da wanda ya aikin hajji tare da ni annabin Allah in dai a watan ramadana hako san aikwanin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu dace rawahul bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka ruwaito na goma al-itikafu shine yin itikafi ana so ka tare a masallaci akalla ka zauna dare daya da yini daya ko ka samu dare da yini kana azumi kuma da nufin zaman ibada shine itikafi batun sai a masallacin juma'a ko ba masallacin juma'a ba masallacin juma'a shi yafi idan inda kake bi ba masallacin juma'a bane ran juma'a ka fita ka je kai sallan juma'a a takeice malan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ya'takifu fi al-ashr al-awakhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tarewa a masallaci a kwanaki goma karshen watan Ramadana rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin imam da batun lokaci saura minti hudu mu cika awa daya na'am to mu karasa minti hudu to ga na sha ɗaya tafsiru sa'il kofar da ke kai ka na alkhairi zuwa aljanna a watan ramadana da ma wajenta shine tafsiru sa'il ciyar da buɗe ba yin wa wanda ke azumi ka bashi abun buɗe baki wannan ya shafi sanda aka kira sallah ka bashi abu ya ci ya shafi ka sai buhun shinkafa ka bashi ya ta ci a cikin watan duk ya ɗauka wannan ma'ana da kuma wannan yana tun daga sama har ƙasa me nake nufi da sama gwamnati tana ciki gwamnati tana ciki gwamnati ta jama'a ce jama'a kuma su ne gwamnati haka ne ko ba haka ba ne walwala da jin daɗi kai akwai kwamishinan walwala ba da jin daɗi nake ko a jihar nan to a cikin babin aikinku annabi ya ce ku ciyar da wanda suke jin yunwa gwargwadon ikon da Allah ya ba ku mun sani ba za ku iya ciyar da duka mutanen jihar Kaduna ba ba za ku iya kosar da duka mutanen jihar Kaduna ba ko mutar jihar ku inda wanda suke jin mu daga jihar da ba Kaduna ba amma ku yi tsarin da za a san ba siyasa kuka yi ba ba kuma ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi kuka yi ba kun fahimci magana na ai akwai masallatan hamsu salawat waɗannan masallatan in kana so ka san waye bai da lafiya a unguwan ku je ka tambayi limamin masallacin ku je ka yama mara lafiya in kana so ka san wanda ke cikin matsi da rashi ke cikin lalura unguwarku je ka tambayi limamin masallacin ku shi ya sani saboda nan cuɗanyar shi da su na so biyar a rana ɗin nan yana sa ya gane yanayin da wanda da ke cikin wadata yanzu babu da wanda da babu yanzu ya ɗan samu duk limami na ganewa to gwamnati ta ɗauko waɗannan limaman na farko su a fara da su eh su a fara da su saboda ba ka tura karanka farauta shi yana jin yunwa in ya kama cin yawa zai ko ba ka bane amma in ya koshi zai ije maka ba ina nufin su za su ci bane a'a amma a musulunci ba adalci bane ka hazzaka an ce wal amilina alaiha masu aiki akan ta a basu ko ba haka bane to a samu limaman masallatan nan na can wanda suke fitsari a tsayin su ma a tsayin da za a yi musu tunda gwamnati ne ana musu su ma haƙƙinsu ne ko ‘yan ƙasa ne su ma a yi musu nasu tsarin ba muke ba amma mun san in za a yi muke da zon 1 muke da zon 2 mun maci wani zango a zon 3 domin bakin cikinmu ina sai dai 75-25 sai dai 75-25 ko ba haka ba a zo a yi kowa ya samu ma'anan kowa a samu kar a sa siyasa kana ce suwaye 'yan majority suwaye 'yan fatin mu suwaye suka yi mu suwaye 'yan adawa suwaye kaza dukka kyala wannan yanzu maganan Allah da aljanna ake maganan Allah da aljanna ake ba ruwanka da kabilanci ba haushe ne ba ba haushe ba bai rabi ba abin da ya shafe ka watan ramadana ne watan rahama ya za a yi ya za a yi mutane su san mu gwamnati rahama ne tun daga federal government tun daga federal government ai akwai akwai palliative ko ba akwai ba akwai su da yawa ko muna ta babu na marayu aiko da gwamnatin tarayya ina ga mun samu bugu ya kusan hamsin na marayunmu ko a talatin da wani abu a unguwanmu kaɗai kuma an yi a wurare da yawa wani yana da cikin alkhairan gwamnati Allah ya saka musu da alkhairi to dan Allah a ji tausayi yanzu ai wanda ya fi wancan ga ramadana inda gwamnati ne mai tausayi to dan Allah a ji tausayi kan tausayi a zo a dubi wannan a samu waɗanda ƙungiyoyi na addini da masallatai da waɗanda ne za a isar da abin da ya kamata amma ka zo ka ce a nemo maka majority leader a nemo ward leader waye leader waye leader to za ka su karshe za a fara ganin buhunan na a kasuwa fa a kasuwa za ka gansu ba gidan talakawa ba za ka ga a rubuta abu not for sale sai ka gana ce ma loka 750 ya kai haka ba ba da shi ne ya dace ce ai wane mu ne a ba mu buhu kaza a'a yanzu maganan Allah ake kowa ajiye sadar shi na biyunsu daga sama su ne masu dukiya da 'yan kasuwa masu dukiya da 'yan kasuwa kamar da lokacin zakkanka magabata na kwarai suna fitar da zakkansa a sha'aban ne magalibinsu saboda ba su san musulmi su shiga watan ramadana da bashi a kansu manyan 'yan kasuwa suna nan kwarai da gaske akwai manyan 'yan kasuwa wanda a ƙasar nan musulmai ne su ne ma afirka ma musulmi ne wanda fi kowa afirka ina rahaman duk kusan gishiri da suga da ake sai a gidajenmu duk su kusan nasu ne to yanzu ga watan ramadana ku kuma me kuke ma jama'a suka san ku nasu ne ko rahama ne a cikinsu ya kamata mu ji waɗannan manyan 'yan kasuwa wanda suka yi fice wani ya ce ya ba da buhu dubu ɗari kaza wa state kaza dubu ɗari kaza wa state kaza sai mu san lallai kai namu ne in ka mutu za mu zo kan gawon ka mi addu'a amma billahi allazi la ilaha huwa idan mutum zai jibinci kafirai da wasu mugayen yan kudanci da suke kin muske kashe mana yan uwa su ya raya su ya kai kamfanin shi can si ta amsa si ta katsa mu zo ramadan ba taimako in ka mutu ba mu ba sallan gawan ka na rantsi da Allah sai dai mu shiru Allah yanda ya so da kai aikin kai fishe ka in kai nagari ne ka gani shine ni dai Umar na san ni ba kowa bane amma wallahi ba kowa ya san je sallan gawan shi ba ni akwai wanda ya mutu wallahi na da hannuna zan yi shiru Allah Allah jikan musulmi ni ma akwai wadanda in na mutu suka zo sai ne musu Allah ya sada ana Allah ya sada ga lahira ban ma bukatar su ne waɗannan ustazan masu addini masu asuwaki da kiyamun laili da azumin alhamis da litini da dagaggen wando da gemu in mun mutu ku ba su gawan mu ko ba honorable ku ba su wallahi mun ba su mu su ne su ne namu su sa a kabari su yi mana addu'an minti talatin awa ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin ko ba wata mai zazzafan mota mai numfashi ba mu neme shi ba ba dole ba ya je can ya nemi irinsa mu ustazai ne kuma da ustazanci muke alfahari wallahi al'azim ko muna roƙo Allah ya kashe mu akan ustazanci ya tashe mu ustazai ran alkiyama ba ma nadama wannan la nabgi bihi badala ba ma neman sauyi daga Allah ai abin da ka san meci da shi kake tutiya ko ba haka ba ne to don haka masu dukiya don Allah a tausaya don Allah a tausaya mutane na cikin yanayi kuma kar wani ya zo ya ce maka wai ai sun san kowa su suke yi ba shi nashi Allah sanya alkhairi ne mu wanda zai maka duk wanda ka san dan fadan ka ne ma'aikacin ka ba lalle ne ji abin da ya kamata ka nemo da kanka lahiran ka ne kabarin ka ne ka sa a bincika maka ka sa a tambaya maka in kuma ka ba wani ya kai ka bi ta hanyar da za ka tambaya an kai ko ba kai ba saboda mun san irin mutanenmu mun san irin mutanenmu an kai ko ba kai ba masallatai ka sa a baka list a tambayo ma ƙungiyoyin addini ka sa a tambayo ma ka raba a nan zan faɗi suna Allah ka ƙara wa hajiya Aisha ta Aliko ɗan iyan da sau lafiya da tsawon kwana. wannan matan wannan matan walla irin ta ba su da yawa a banza ga malam nura akwai sanda ta sa muka zo karbi guduwan marayu a ramadana motocin mu sun kasa dauka sai da muka shatan motoci to ni ba wanne burge ni da ita ba kun san abin da ya ban sha'awa da ita yafi wannan wallahi dattijuwa ne duk ta haife mu da ta fito ta ce malam na ce na'am ta ce ina roƙon Allah kar ya kawo mabukacin da zai roƙe ni abin da ba zan iya mishi ba wannan addu'an ya daɗe mu a rayuwata wallahi ta ce ina roƙon Allah kar Allah ya sa wani wanda ba zan iya mishi abin da yake so bai zai roƙe ni abin da ba zan iya ba to kaga wannan ai kasuwanci ya yi riba ko? Allah ya sa a yi koyi wallahi garin na akwai masu kuɗi kuma sun san kansu wallahi garin na cike yake ɗif da masu tarin dukiya in baka san su ba to kaji wallahi suna nan suna nan sun tara dukiyar da ba san da za su kai ta ba kuma yan uwanka musulmai na zama da yunwa malam wani ga yunwa ga rashin lafiya ga kudin haya ga yaya ba makaranta kai ka tara abin da har ka mutu ba za ka cinye ba kuma kullum kuɗi shigo maka suke yi kuma wai yanzu kana son ka mutu wannan ya maka addu'a kai yanzu kana son kana kabari wannan ya maka addu'a me hikiman zakka da Allah ya ce ai zakka da Allah ya so zai raba dukiya daga sama kowa ta faɗo a gidansa amma ta hikiman kai ka bada ka tare ka rike me amfanin sa ba wani amfanin arzikin baka yi alkhairi da shi wallahi bai da amfani wallahi bai da amfani in dai baka taimaki mara shi ba to baka da shi Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikiman aiko shi akwai irin waɗannan abubuwa Allah ya datar da mu mu samu wuri mu tsaya dan wannan babin yana da fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman duk wanda ya ci yadda mai azumi ya bashi abin da zai ci kana lahu mithla ajrihi zai samu kwacan kwacin irin ladan mai azumin to kaga nan ne ake cewa ka nemi masu addini ka ciyar da su amma ka tara kuɗi ka ba alfin din Hausa ka tara kuɗi ka ba club din kwallo waɗannan ladan azumin su zai kai ɗaya da na ustazin da ke haddace Qur'ani ke limancin tarawih zai ɗaya ba zai ɗaya ba ba zai ɗaya ba kai ko ɗan cikinka ne kaga bai da nagartar wani ustazi ka kyale ɗanka ka ba wancan ka kyale shi ka ba wancan mai imani saboda shi ne yake da abin da Allah yake so kuma ga hadisi ya ce kana da lada kwatankwacin nashi to yanzu da Allah ladan ka rufa rufa za ka so ka samu ko mai gwaɗi mai gwaɗi da ka sai ka nemi masu addini masu tsoron Allah sai ka yi musu Allah sallallahu alaihi ce kana da lada kwatankwacin irin ladan shi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a ba tare da shi wanda ke azumin wanda ka ciyar da shi an rage mai komai a ladan azumin sa ba rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito wa qala hasan sahih yace kuma hadisi ne ingantacce kun ga yana da gaske abin da yasa larabawa da kasar saudiya suke yin albarka a rayuwarsu su fa yanzu ramadana yazo na san lokacin da mutum zai zo ga duk abin da ka sani na jin daɗi zai ije na abinci wallahi zai zo ya samu wani ya ce zo aiki zan baka zan ɗauke ka aiki kun san me aikin ka je ka rinka janyo mutane duk wanda ya zo nan ya zauna ya ci wannan kazan ya sha madara kana da naira zan baka riyal biyar ko riyal goma ko riyal ashirin kaga yadda kwandakta ke zuwa ya samo fasinja ya kawo mota haka za ka gazo ana roƙonka dan Allah ko ba za ka daɗe ba zo ka ɗan ci kazan nan ka tashi saboda da an gama ana kirga mutum nawa ka kawo shi kuma yana gebe baka ba san shi ba in ka gama mutum 150 ka kawo riyal 50 hamsin ko goma goma sai ka ga ya kirga su kawai ya baka kai yanzu ka samu lalanka wurin Allah kuma ga al'adan kawo mai buɗe baki tashi hankali wani ya ce kai alakai jamo ga harawa to ba ku sani ba ai ba wannan zai sa ka ji takaici ba ba su fi mu arziki ba ko azzaliman shugabanni muke da su eh wallahi duk abin da gana a Saudiya nan za a yi a Najeriya akwai arziki eh akwai ba abin da muke da shi ba su da shi shine kasar noma mun fi su man fetur din mu an lokacin da duk ɗaya muke ba abin da suka fi mu banda adalci da imani da shugabanni mun kuma mutum da ba su kai sittin ba duk sun sace kuɗin kasan karkata kaf kai ana shi an kwashi eh ah yanzu walla ina Madina sati uku da ya wuce ni na wuce ta kofan ofishin gwamnan Madina kuma da zamu wuce cewa aka yi muna so mu tsaya mu shiga mu gaisa da shi ba ko security a bakin kofar shi ba ko security a kofar gidan gwamna wallahi sai ka shiga security sai ka je wurin gate ai ma magana gwamna za mu gani min masu ziyara ne baki ne muna so mu gaisa da gwamna sai a ga mishi ga wasu na sai ce ku shigo gwamna guda wallahi wallahi gwamna abawa kai kuma wani yazo ne a baka taliya da indomi da atamba kansila ne ba amma ya ciwo ya koma kansila a abuja kansila a abuja abawa na rabu abawa holo ai ba ji da daɗi ba ne Allah ya kyauta, Allah ya shiryar da mu. Kuma su kaga fa yanzu in ya tashi ofis, in ya gama ofis ko wannan aikin gwamnati yake karfe hudu bayan la'asar kuma zai je gidan shi a shimfiɗa kafet ya ganin ka da abinci zai koma gefe din mai fasinan lalura kuma ya zo ya gan shi din mai fasinan lalura zo ya gan shi har ai magariba in an yi magariba to lokacin shi na iyalan shi ne har gobe na ce maka ni din nan in da ka yi abin da zai sauraron ka ne zai saurare ka wani ya ce Allah ya kai ta yi baka su albishirinka ni idan na je harami ɗan adam bai ishe ni kallo ba a ainihin za ka sauka harami a to baka sauwa Allah ba ke nai ai inda zan je rauda zan je ɗawafi komot ka kauda ɗan adam ko an gama da shi al'adan ba kowa ba ne sai dai kuma rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu fasbir li ibadati idan ne zaka shawa ba ga me yin ga me cin ina zaka saki ka je reto ai wala aiwa in ka yadda da Allah baka kallon nan adam Allah ya taimake mu to ina ganin dai gaskiya sai mu takaita anan um to gobe dai za a zo da da inda muka faɗa ko in mun iya gama littafin nan jibi zaɓe ne ba za su zo za ku zo ran asaba kuna da imanin zuwa ran asaba masha Allah ashe tarbiyyar na zuwa za a iya zuwa ba ku dan ba kwatin zane ka san wani abadarawa ce kai in ka buɗa ka wara mutumi na zai ganka eh za mu iya karatu ran zaɓe wallahi kun burge ni mu wai ba ruba siyasa muke ba ko a ji a siyasa zaman lafiya a zaɓi wanda a yi a makasa addu'a ko ba haka bane Allah ya ba mu shugabanni na gari to in mun zo gobe sai mu gani amma da littafin na abin gamawa ne Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mahaifina bai da lafiya ina fatan da Allah ya sanya shi a cikin addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh